من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na juma'a mai tarin albarka masallacin a sheik abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala wanda yake wannan birni na azare a jihar bauchi najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil anam wanda fadilatu sheik al'imam abu muhammad abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi aljama'ili alhambali rahimahullahu ta'ala ya rubuta wanda yake littafi ne da ya kunshi hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ma hadisan da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito kuma hadisan an tsara su ne kamar yadda malaman fiqhu suke tsara abuwa domin bayanin ayyuka na furu'a. A yau za mu ci gaba a darasinmu na talatin da biyu, za mu tashi a sabon babi, babin wani babi na musamman wanda zai yi bayanin salatul kusufi. sallan shafewan hasken rana da wata wannan an kawo shi da kefin ne kuso akwai wanda ake kawo shi da ka'un kuso saboda haka kuso ku wanda yake da ƙarfi kefin ana nufin shafewar rana a wajen wasu malaman luga idan aka ce kuso da ka kun ga yana da bambanci wajen ƙarfin furtawa da harshen larabci to shi kuma ana nufin shafewan wata sai dai kuma a yadda hadisai suka zo ya gwada shafewar rana kana iya kiransa kuso shafewan wata shi ma kana iya kiransa kuso saboda haka duka kalmomin guda biyu suna iya amfani a ko'ina kuma waɗannan salloli da aka jero mana ko da ke sallan juma'a dole ne amma sallan idi guda biyu zance mafi inganci sunnoni ne masu ƙarfi duk da kasancewa su malamai sun ce dole ne sai kuma sallan kafewan hasken rana ko na wata wannan kuma sunnatun mu'akkada ita ma sunna ce mai karfi kamar yadda za mu gani hadisi na farko ana aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الشمس كسفت على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ولا حديث أدنقل يزو كما كمان يتتر قومي حديث نانا عائشة Allah ki ƙara yarda da ita ɗaya daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda annabi ya aure ta tana budurwa ita kadanta duk sauran matan annabi ya aure su suna zaurawa ne ita ce kadai annabi ya aure ta budurwa kuma Allah ta'ala ya mata tsawon kwana saboda haka hadisan annabi da ta haddace da yawa ta yi ta karantar da al'umma har Allah ta'ala ya karkaranta ummuna aisha Allah ki kara yadda da ita ta ce anna shamsa kasafat ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle rana ta yi kusufi haskenta ya shafe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kun ga nan idan kun duba za ku ga annan shamsa khasafat an yi amfani da khasafat ka mai sauki amma wajen babi kuma ya kawo mana alkuso da kaifin babba lalle rana ta yi kusufi a zamanin annabi fa ba a samu nadiyan yunadi sai ya aika mai kira ya yi kiran sallah wanda ba a saba ji ba kiran sallan da ba saba ji ba kuma ba masallaci ne kawai aka tsaya na yin wannan ba as-salatu jami'a sallah tana tattara mutane sallah matattara ce annabi yace a je ya ta fada yasa har kasuwa sai da aka je ana fada as-salatu jami'a ita kiran sallan ta kenan ba kiran sallan da muka saba ji yau da gobe ba waɗanda ake yi ko kiran sallah daban-daban da ake a sallolin farillai ko kuma a sallan juma'a Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar kamar yadda dai muka yi bayani kwanakin baya to wannan kiran sallan ta salatu jami'a sallah matattara ce kai tsaye fassaran Hausa kenan amma a lokacin da aka faɗi wannan kalma ana indicating cewa akwai sallah a masallacin annabi ta musamman ana kiran mutane su tattaru shine ma'anan as-salatu jami'a fajitama'u sahabbai ko suka taru aka taru a masallacin annabi manzo Allah yana fitowa wa takaddama ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbara kun ga babu ikama ba ta da ikama ba wa salla yayi sallah sai dai sallan da ya yi wata irin salla ce arba a raka'atin fi raka'atai ne domin kada mu rude shi yasa ya ce arba raka'atin fi raka'atai ne bi ma'ana ruku'i guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu wa arba sajadatin da kuma sujada guda hudu saboda haka nana Aisha ta takaita mana domin kada mu rude abinda ake nufi sallan da annabi bai taɓa yin irin ta bane ya tsaya yi da ya zo ya kabbara ya karanta fatiha da sura da ya yi ruku'u sai ya ɗago daga ruku'u sai ya sake karanta fatiha da sura sai ya sake ruku'u na biyu ko kaga a raka'a ta farko akwai ruku'u guda biyu amma sujada normal sujada wanda aka saba bi ma'ana da ya je sujada ya sujada ta farko ya dago ya sake sujada ta biyu ya dago ya miƙe a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da sura ya yi ruku'a ya dago daga ruku'a ya sake karanta fatiha da sura ya yi ruku'u na biyu ya sake dagowa daga ruku'u na biyu sannan ya faɗi ya yi sujada guda biyu kamar yadda aka saba ita wannan sallan nafila raka'a biyu kacal tana da ruku'a guda hudu ne sannan sujada guda hudu kamar yadda aka saba saboda haka raka'o'i guda biyu na nafila wannan mun riga mun saba sujada guda hudu a nafila dama haka ne an saba baƙon abu anan ruku'u guda hudu saboda haka babu sallan da take da ruku'u guda hudu ko a raka ɗaya yi ruku'u guda biyu sai wannan sallan kusufi idan hasken rana ko na wata ya shafe irin sallan da za yi kenan bakon abu hadisi na gaba zai ambata mana annabi ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo domin waɗanda ba su da lafiya sai da suka yi kafatuwa saboda ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya yi karatu mai tsawo kamar yadda za mu gani da wannan hadisi na rana aisha radiyallahu anha malamai suka ce ya fi inganci ya fi tattaro bayani dangane da sallan kafewar rana ko kafewar wata duk da kasancewa akwai tattaunawa a tsakanin malamai ga masafar malikiyya suna ganin wannan irin sallah mai dogon zango ana yi ne idan hasken rana ya shafe bisa ikon Allah amma kuma idan hasken wata ne ya shafe suka ce za a yi normal nafila ce wanda yake ruku'u ɗaya ɗaya kamar yadda aka saba kuma normal karatu in an ga dama a tsawaita idan ba a ga dama ba ta kai ta sai dai malaman hadisai da yawa suka ce wannan sallah ita ce ta kafewar rana ko ta kafewar wata saboda jawabin da annabi ya yi kamar yadda za mu gani amma wannan hadisi na nana aisha Allah ki kara yadda da ita wato shimfiɗa ce lafiyayya kafin mu samu hadisin da sai ƙarin bayani kuma shafewar rana din ya faru ne a ranar da ɗan manzon Allah ya bar duniya shi ne Ibrahim Ibrahim annabi yana da ɗa Ibrahim da namiji Ibrahim sannan kuma yana da wanda ake kiransa at-tayyib at-tahir shine Abdullah wanda shi tun yana karami ya bar duniya saboda haka babu dogon bayani akan sai matan da suka biyo baya ga alqasim shi ma haka kun ga babu dogon bayani akan sa amma ruqayya ummu kulsum da zainab da fatima radiyallahu anhunna kun ga su akwai bayani a kansu kamar yadda wasu daga cikinsu mun yi karin bayani mun faɗi tarihi to shi ibrahim sadakarsa mariya alkiftiya ita ta haifa masa kuma wannan sadaka ɗin kyauta aka ba da annabi su biyu ne aka ba da kyautansu ga annabi sai ya ɗauki ɗaya ya ba da hassanu bin sabir guda ɗaya to ita wannan mariya sai Allah ya kaddara sai ta haifa masa ɗa Ibrahim da ka'ida na musulunci idan mutum yana da baiwa zai iya mayar da ita sadaka in ya mayar da ita sadaka ta zama ummul walad idan ta haihu ta haihu da shi a ka'ida ba za a sayar da ita ba ba za a yi kyautanta ba ba za a yi gadanta ba tana jiran mutuwan uban gidanta domin saboda ta samu yanci kuma ƴaƴanta ƴaƴa ne za su gaji ubansu wannan shine hukunci amma da yake yanzu babu waɗannan bayi shi yasa ko da an karanta ma ba cika mai da hankali ba to wannan bawan Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya sanya masa sunan kakansa Ibrahim sai ya kasance shi ma yana yaro Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ransa lokacin da ya rasu annabi ya damu a ranan da ya rasu sai kuma hasken rana ya shafe su kuma a jahiliya sun yi amanna da cewa duk ranan da kaga rana haskenta ya kafe to wani babban mutum ya mutu ko an haifi wani babban mutum wanda zai yi tasiri a duniya ko babban mutum ya mutu ko babban mutum an haifi babban mutum saboda haka su sun yadda da wannan sun yi amanna da wannan to shi yasa da wannan abu ya faru to da annabi yayi wannan sallah sai yayi jawabi shine hadisi na gaba anabi matsudin عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayati fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu wa allaha hatta yankashifa ma bikum abu mas'udin uqba bin amru al-ansari al-badri radiyallahu anhu shi ruwaito wannan hadisi kuma shi din nan mutumin madina ne amma ana kyautata zaton unguwansa inda aka yi yakin badar ne shi yasa aka sanya masa albadari malaman tarihi da yawa na musulunci suka ce bai halarci yakin badar ba saboda haka an yi yakin badar babu shi amma saboda yana zaune a ariyan wajen ya sa aka sa masa albadari ina fata an gane babba dare amma ba wai ya halarci yakin badar ba ne saboda haka akwai bambanci tsakanin wanda yake zaune a wajen da wanda ya halarci yakin badar duk wanda ya halarci yakin badar a cikin sahabban annabi yana da daraja kuma yana da martaba annabi ya riga ya faɗa la Allah tala ala ahli badrin fa qala if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum duk wanda ya halarci yakin badar duk abin da ya aikata Allah ya gafarta masa kun ga wannan garabasa ce wannan yana daga cikin garabasa da darajar da sahabbai suka samu wanda ba wanda ya sai samu wannan sai wanda ya zo a zamanin annabi kuma ko ka zo a zamanin annabi ma sai an yi yakin badar tare da kai yasa a cikin sahabbai waɗanda suka halarci yakin badar ba su wuce mutum 313 ba waɗanda suka halarci yakin badar ba su wuce mutum 313 ba shi ya sa manƙaba ko manakib ba kowa ne yake samu ba ba kowa ne yake samu ba in Allah ya riga ya zaɓe ka ya zaɓe ka sai ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi wannan mazaunin wajen ne amma kuma yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ya ce wato bayan ya yi sallan kusufi sai annabi ya tafi ya yi jawabi jawabin nan da annabi ya hudu ba ce? hudu ba ce ko jawabi akwai bambanci tsakanin hudu ba da jawabi yanzu bayan mun yi sallan yi sha'i liman ya tafi ya yi jawabi jawabin da yake wa'azi ne ko nasiha ne ko kuma ko jawabi ne ko nusarwa ne ko faɗakarwa ne ko karantarwa ne ai da kalmomi da yawa na tambayo to a da ka bar waɗanda suke ji su ba mu amsa in gani ok fadakarwa liman yake yi akwai bambanci da nasiha kenan akwai bambanci tsakanin fadakarwa da wa'azi akwai bambanci tsakanin fadakarwa da karantarwa akwai bambanci tsakanin jawabi ko kuma fadakarwa da huduba ko jawabi hutuba ya kalmar larabci ne me ya kamata a fassara da hausa jawabi ma asali hausawa sata suka yi daga larabci aljawabu nasiha daga annusku wa'azi daga alwa'azu to dama dama fadakarwa eh fadakarwa ko ko an kararwa da sauransu abin da ya sa na kawo wannan magana saboda akwai malaman da suka ce idan aka yi sallan kusufi a yi hudu ba wasu kuma suka ce a a annabi ya yi jawabi ne domin ya saukar da su daga aƙida mummunar aƙida ta jahiliya ya sa ya tashi ya faɗi wannan saboda haka in babu abin da za an karar da mutane sallan kawai za a yi saboda mutane sun riga sun ji jiki a sallan sallan da za a tsawaita a ƙa'ida akan yi sallan ne har sai rana ta fito ba za a yanke ba sai ta bayyana idan kafewan wata ne ba za a yanke ba sai ta bayyana sai yasa sai an samu tsayayyen liman mai haddan ma wanda baya cafa ne domin shi ne zai fi rikewa wanda yake cafa ne kan ai wani abu zai iya tsartuwa a cikin abin da nasa zai kaga kawai ya shiga wani abu daban sai dai za a sa alarin mumiya bayan sa dama haka ake ai kaman aka zo sallan asham aka zo sallan tahajjud ko ba haka ba akan sanya manyan alarin mumi suna baya saboda suna jin yayi abu za su daga shi eh kuma wanda ya haddace abu ya iya dama ana daga shi zai miƙe amma in kun ga liman a daga shi ya sake sake hanya a daga shi ya sake sake hanya to ana sallama ku nema masa taimako eh wannan zai gaskiya ana sallama a nema masa taimako ko ba irin wannan taimako na naira goma goma ko ashirin ba eh haka ma in liman ya cika yawan kafi da ba'adi shi ma ku nema masa taimako akramaka Allah Allah ya taimake mu na'am don haka annabi ya taki yayi jawabi abinda ya fada a cikin jawabi kai tsaye bari mu fassara yace inna shamsa wal qamara lalle wata da rana ko rana da wata ayatani min ayatillah manyan ayoyi guda biyu ne daga cikin ayoyin Allah yukhawwifullahu bihima ibada Allah yana tsoratar da bayinsa da su wa innahuma kuma lalle waɗannan ayoyi manya guda biyu la yankasifani li mauti ahdin ba sa kafewa ga haskensu ba sa kusufi saboda mutuwan wani minan nasu daga cikin mutane wala li hayatihi ko kuma rayuwarsa saboda ya mutu ko an haife shi fa idza ra'aytum minha shay'an da ku jama'a idan kun ga wani abu daga waɗannan fasallu to ku yi tasalloli waqullaha ku roki Allah hatta yankashifa ma bikum har ya kuranye muku abin da kuke ciki jawabin da annabi yayi kenan saboda haka cikin wannan jawabi akwai aqida akwai tabbatar da aqida duk da kasancewa ɗansa ne ya rasu kuma lokacin da ɗansan ya rasu da ya zo ya gan shi ya ga gawansa annabi ya zubar da hawaye hasali ma da ya zo ya garan yadda ransa yake kokarin fita ya zubar da hawaye sai ya bar wajen ya sa aka ce in ka zo na kusa da kai a irin wannan yanayin ka gan shi yana da kyau in dai ba za ka iya daurewa ka tsaya ba to kai baya ka ja baya ka bar wajen saboda in babban mutum ya zo yana kuka to mutane da yawa za su yi kuka eh to in ba za ka iya daurewa ba gaskiya ka ja baya ya sa annabi ya koma gefe har hawayen da ya zubar wani yake ce ya rasulallahi kuma ka hana kuka gashi kana zubar da hawaye ya ce ai wannan hawaye da kuke gani tausayi ne Allah tabaraka wa ta'ala da yake sanyawa a cikin bayinsa saboda haka waɗansu ba sa iya zubar da wannan hawaye ba su da tausayi kenan kukan da aka hana shine anniyaha wanda za a daga murya na shiga uku na lalace wayo Allah saboda wane ya bar duniya lokacin da kake ce wayo Allah na shiga uku na lalace shi kuma mala'iku suna zunguransa suna ce a shi har ka kai ai maka haka eh har ka kai ai maka haka yasa ka ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi duk wanda ya mutu aka yi masa kuka ana azabtar da shi ana wahalar da shi saboda kukan da iyalansa suka yi masa ya sa an kasan za a yi maka kuka ka yi gargadi amma ba hana zubar da hawaye ba eh saboda rahmatun wannan rahama ce annabi ya zubar da hawaye kuma manzo Allah ya yi jawabi mai kyau to saboda haka rana ta kafe haskenta ne ko haskenta ya kafe ne ba domin saboda ɗan annabi ya bar duniya ba da manzo Allah bai wannan gargadi ba to da za a tafi a haka ko mu ma muna yara mun tashi mun samu ana fada ana ce duran da aka yi mutuwa eh mun tashi mun samu ana fadin haka a lokacin ko ba karanta ma waɗannan littafai su umdatul ahkam kafin ka ga an sa sahihul bukhari ko sahih muslim yana da wahala sai waɗanda suka yi karatu mai zurfi duk da kasancewa a cikin tarihinsu Sheikh Usman bin Fode da Sheikh Abdullah bin Fode da Muhammad Bello yana daga cikin karatuttukan da suka karanta wato waɗannan littafai na hadisai har isnadin su sai da suka samu yasa Abdullah bin Fode rahimahullahu ta'ala har littafi ya rubuta diya sanad a cikin wannan littafi ya faɗi sanadinsa na Imamul wato Bukhari da Muslim da sunanun nasa'i da ibn maja da abu dauda da sauransu kowanne sai da ya ambata saboda haka a lokacin ana karatu ku duba ku gani shekaru wajen 200 da wani abu ko 300 amma sun karanta kuma ɗaya daga cikin malaman da ya karantar da Sheikh Usman bin Fode littafin hadisan annabi kuma ya karantar da Muhammad Bello shine Muhammad bin Raji Muhammad bin Raji wanda yake malamin hadisi ne to kaga ko a nan area Najeriya ana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ba zai baka mamaki bayan ka duba littafansu da suka dudduba suka karanta sai ga a bayansu ma kaman karatu ya yi baya sai ya yi baya sai yanzu ne aka farfado da kusan kowane littafi ana karantawa sai dai bambancinmu da su su zamaninsu sun fi mu kokari wajen yin abubuwa aikace mu kuwa yawan karatun ne da kuma surutu a baki eh amma wajen aiki wato akwai karanci ainihin Allah ya gafarta mana to don haka mu ma muna yara ba mu wuce shekaru bakwai takwas ba ana faɗa mana akwai wata tsohuwa ma a gidanmu tana ba mu labari ta ce ranar da aka kashe sardauna sai da rana ta yi kusufi haka take ba mu labari mu kuma mun yadda saboda me saboda kowa ya sani idan aka zo ana maganar sardauna arewacin najeriya sufa Ahmadu Bello a arewacin Najeriya wato masu daraja ne kuma hakan ne masu daraja ne tunda har yanzu a zo a ce shugabannin yanzu sun ɗauki ɗabi'u na saddauna da sa Ahmadu Bello ba haka ba ne tunda sun ɗauko ɗabi'u irin nasu da yanayin da muke ciki na wahala a Najeriya wallahi ba za mu shiga ba da mu ma da Saudi Arabia sai dai mu kasance muna kafala da kafala wanda saddauna a lokacin da yake zai tafi saudi arabia zai dauki jirgi zai dauki kudin da zai ba da saudiya gudumawa najeriya ita take ba da saudiya gudumawa amma yanzu kuma mu ne muke neman gudumawa daga saudiya duk wani shirgegen masallacin da za ga an gina shi ko a ƙauye ne kaga wani haɗaɗɗen masallaci ko haɗaɗɗen makaranta sai ka samu daga saudiya ne duk wani tallafi mai ƙarfi daga saudiya idan ka ga malami da tarin littafai da yawa in ka bincika zai ga daga saudiya ne eh to kaga saddauna da tafawalewa suna da kima kwarai da gaske kuma a lokacin a makarantun firamare da menene ana karantar da kimansu to kaga in ka zo gida tsofi suna faɗa maka wannan sai ka daɗa yadda saboda kana ganin girmansu kana ganin darajarsu to sai daga baya sai muka gane kawai labari ne ake bayarwa amma ita tsohuwan tana ce ai sai da aka yi kutufi a rana a ce caɓi muna ganin manya-manyan mutane ne amma ka'ida inna shamsa wal kamara ayata ne min ayatin la la yankasifa ne limauti ahadin wala li hayatihi rana da wata manya-manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah haskensu baya shafewa saboda mutuwan wani ko saboda haihuwarsa saboda haka annabi ya goge wannan aqida tuntunin sai dai mutane ba sani ba sai kuma annabi yace fa idza ra'aytum minha shay'an yace idan kun ga wani abu fa sallu to ku yi sallah to kun ga da wannan ne masabar malikiya suke cewa sallan shafewar rana a masallaci ake yi tare da liman saboda hadisin na na Aisha radiyallahu anha kuma hadisin yana cikin muwatta amma suka ce na shafewan wata tunda shi ba a samu a zamanin annabi kwalo-kwalo ba sai suka ce shi fa sallo ku yi sallolin nafilan ku noma in za ka yi a masallaci ka yi don za ka yi a gida ka yi amma na riga na yi bayani a can baya cewa ko na wata din nema a je masallaci a yi saboda akwai lokacin da muka je umra a saudiya su suna wannan na shafewan wata ne na shafewan wata su kan ba da sanarwa idan wata ya yi kusufe za su ba da sanarwa tayam daga kaza zuwa kaza kuma za ka je ka je an yi sallan an ɗauki lokaci ana yi daidai mu da yake ba mu saba ba ba mu iya jure ba sai ba mu iya jure masallan a yi tahajjud irin namu ma ba gashin nan ba za ka ji ana ce da Allah ku faɗa mu alarmomin nan su ɗan sassauta ku faɗa mu alarmomin su ɗan sassauta eh haka ake faɗa a sallan tahajjud na watan ramalana eh saboda ba a saba ba to wannan kenan fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga ciki fa sallu saboda haka ku yi sallah ku yi sallan nafila kenan ku roki Allah wa kullaha ku roki Allah hatta yankashi fa ma bikum har Allah ya yi abin da ke tare da ku saboda haka in an samu kusufin rana ko kusufin wata tunda iko ne na Allah to dukufa ga yin sallolin nafilfili da kuma addu'o'i waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a yi kuma da yake abin yana da alaka da ilimin kimiyya wani lokaci sukan ce za a yi kusufi lokaci kaza za a yi kusufi rana lokaci kaza ko kusufin wata lokaci kaza wannan ba abin mamaki ba ne sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yakan kawo wannan ne a ka'ida yukawwifu bihima ibadahu Allah tabaraka wa ta'ala yana tsoratar da bayinsa yadda za ga rana tana tafiya tana da haske tarantaran wata rana ta tashi ba ta da haske to ka tsoraci Allah ka tsoraci Allah in Allah ya ga dama da rana tsaka sai ya shafi haske ranar sai ya kawo duhu kamar na dare kuma ko a ƙasar nan an taɓa yin haka eh sai ya kawo duhu kamar na dare kowa sai ya razana yana tsammanin takin alkiyama ne to dole a koma zuwa ga Allah abin tsoro ne saboda Allah ta'ala yana sanya tsoro a cikin zukatan bayansa su saduda musamman ma yanzu da muke da abubuwan kyale-kyale da abubuwan jin daɗi da yawa shi yasa wa'azi yake da muhimmanci mutum ya zauna baya sauraron wa'azi baya sauraron karantarwa hatsari ne saboda ba inda zai je ai ko baka da littafi ka zauna ka ji akwai abin da zai dan tsorata ka in ka ji ka dan tsorata to da alaman akwai karin imani amma in zuciyanka a bushe take kana taki ma tsiya za ka yi ko abin da ake ma aikin banza ne aikin wofi to ka wahala kuma ka halaka Allah ya sauwake to ga hadisin na na Aisha wanda ya da karin bayani har ila yau ana Aisha ta radiyallahu anha qalat khatafat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخففان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يثني عبده أو تثني عمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات ولا حديث لنا عائشة wato hadisin nana aisha ne radiyallahu anha Allah ki kara yadda da ita kun ga nana aisha a fagen hadisai dole a yi da ita duk wanda ya cire nana aisha ya zage ta ya kuce ta hadisanta ba zai aiki da su ba idan ko bai aiki da hadisan nana aisha ba to wani fa babban rukuni daga cikin rukunan musulunci ya rusa babban rukuni daga cikin rukunan ilimi na musulunci ya rusa saboda haka shi'izm mummunan abu ne a ce sahabban annabi masu daraja a zage su a kushe su kuma mutum idan aka zagi kawunsa ko babbansa ko gwaggonsa ko ummansa yana tada hankali kun aka zagi ubansa saboda haka sahabban annabi da iyayenka suwaye a gaba inda iyayenka suna da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala da ba zai kullo da su a ƙasan tukururu a irin wannan zamani ba da a zamanin annabi zai kullo da su in sun zamo sahabbai kai ko za ka zamo tabi'i amma sai ba yi haka ba sai Allah ya kawo ka a wani mummunan jeji a wata azzaluman ƙasa sannan a ce kuma har mutum yana da bakin da zai zo yana kushe sahabban annabi yana zagin sahabban manzon Allah hatsari ne babba aqida ta ahlus sunna wal jamaa sahabban nan mutane ne kamar kowa amma dai Allah ya zabe su kuma tara suke ba su cika goma ba amma rikicin da ya faru tsakanin da matsalolin da suke da shi mutum ya ja bakin sa ya shiru ya fi masa kamar yadda idan ubansa yana da matsala zai ja baki ya shiru ko idan uwarsa tana da matsala zai ja baki ya shiru ba haka bane zai je gaban mutane yana faɗa ne ba zai je ba that is saboda haka nana Aisha ummul mu'minina ummu abdullah radiyallahu anha tace خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكسوف رانا sai dai anan ana ce rana ta yi kusufi an yi kusufin rana ko rana ta yi kusufi ɗaya ne a zamanin annabi tun da an ce sau ɗaya ne haka ya faru a zamanin annabi sau ɗaya ne fakama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi ya miƙe fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bin nas annabi ya salla wa mutane sallan nafila a masallacin sa yaya yayi sallan kamar yaya fa tala alqiyama ya tsawaita tsayuwa thumma raka'a sannan yayi ruku'a fa atala ruku'a ya tsawaita ruku'i kaga lokacin da ake tsawaita rukuyi din nan ka ci ka koshi ba za ka iya ba sai dai ka ya mai yasa ake son wani lokaci a ringa cin abinci mai dan sauki ba koyaushe ne mutum zai ringa cika cikinsa ba ya tsaya ya daɗe ya yi ruku'u ya daɗe sun makama sannan ya miƙe fa a tsalar kiyama ya sake tsawaita tsayuwa wa huwa duna al-qiyam al-awwal sai dai bai kai tsayuwan farko ba to ko a sallan farillai mun riga mun karanta annabi yana takaitawa yasa kullum muke dada jaddadawa ga limamai da suke jan sallah kamata yayi raka'a ta farko kada ta kai wato raka'a ta biyu kada ta kai ta farko tsawo yana da kyau wajen karatu ku rinka moderating din karatu saboda haka raka ta farkon ka tsawaita wa mutane kai kamar minti biyu raka ta farko to ta biyu ya kamata a samu minti ɗaya da rabi abin da ya kamata kenan duk mun karanta a can baya shi yasa aka ce wato kai ka ɗauka da tsayuwan annabi da ruku'unsa da ɗagowansa daga ruku'unsa da sujadansa da ɗagowansa daga sujadansa wato kaman daidai wa daidai ne to lokacin da annabi bai dan tsawaita karatu ba tunda akwai inda ake so a dan tsawaita akwai inda ake so a dan takaita amma idan kai ruku'u azkar din da zaka ambata in ka dago daga ruku'u kwatankwacin lokacin da ka cinye a ruku'u shine zaka cinye su a tsaye haka ake son a daidaita idan kai sujada kwatankwacin yadda kai ruku'u haka ake so ka ci a cikin sujada haka ma in ka dago tsakanin sujada da sujada ina fata an gani ba mamaki wani lokaci a samu ka dan tsawaita eh akan dan iya samu duk wata rana annabi in yayi sujada ta farko ya dago sukan ce kaman ya manta ma sujada ta biyu sannan sai ya je sujada ta biyu kamar yadda in aka dago daga ruku'u akwai askar din da aka fiye akwai kuma waɗanda ake a takaice kaman zikirin da ake kafin karatun fatiha akwai mai tsawo akwai takaitacce amma na son tanawu'i wani lokaci ayi wannan wani lokaci ayi wannan to a sallan shafewan hasken rana da annabi ya zo tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko ba ta kai tsayuwa ta farko ba a raka'a ta farko amma da ya tsawaita sun maraka sannan ya yi ruku'u na biyu a raka'a ta farko fatsalar ruku'a ya tsawaita ruku'a wa huwa duna ruku'il awwali kun gani bai kai ruku'i na farko a tsayuwan farko ba sun masajada sannan sai ya yi sujada fatsalar sujuda nana aisha ta ce annabi ya tsawaita sujada sun mafa'ala في الركعة الثانية sannan ya aikata a raka'a ta biyu misla ma fa'ala fil ula kwatankwacin yadda ya aikata a ta farko sun man sarrafa sannan sai ya sallama in sarrafa din nan ka ji maganar sallah to ana nufin sallama to shi yasa malamai suka ce misali raka'a ta farko da annabi ya zo ya tsayuwan farko ya karanta suratul fatiha da ya zo sura sai ya karanta bakara ayoyi 286 da ya yi ruku'a sai ya yi kwatankwacin yadda ya karanta suratul bakara amma bai kai haka ba abin da ya rage kaɗan ne to Allah rama idan mutum ya zo ya tsaya ya karanta fatiha ya karanta suratul bakara a karatu normal eh normal ba masu tangimi ba ba kuma masu yi shaf shaf shaf shaf hakan nan ba wanda ba a ganewa eh ka taba kiyasi minti nawa ake yi tun da kai kadai ne ya kamata in tambayi ka taba kiyasi eh baka taba kiyasawa ba ya kamata ka kiyasa a cikin minti nawa ake karanta suratul baqara a mintoci nawa ka gani saboda in ka gane mintocin to nan ne zaka gane tsayi wanda akai ruku'u kuma bai kai haka ba to na san da minti 30 sai alarma ɗaya ga eh awa ɗaya da kwata da minti sha biyar eh zai kai awa ɗaya to da wani abu to eh karatu dai ba karatu mai sa'ibi ba ba kuma karatu mai sauri ba ehe to kaga minti hamsin to mu bar shi awa ɗaya ma to kaga awa ɗaya an yi tsayuwa awa ɗaya cur sannan kuma aka yi ruku'u minti hamsin aka ɗago raka'a ta biyu ai aka ɗago aru da aka ɗago ana tsammanin za a tafi sujada ko sai annabi ya kama fatiha eh sai karanta suratu Ali Imrana ayoyi ɗari biyu nan kuma mintoci arba'in misali sannan ya ruku a yi minti talatin da biyar tsayuwa biyu ruku a biyu ga awa ɗaya ga minti arba'in eh to wajen awa uku ko a raka ɗaya wannan fa ba mu faɗi sujada ba domin sujada kamar minti ashirin za a yi in aka ɗago daga sujada a yi minti sha biyar ko in aka yi sujada ta biyu nan ma a yi wato barin fala muku wani abu irin wannan sallah ko da yake mu a nan ba mu taɓa yi ba akwai lokacin da muka je lokacin da wata ya shafe a saudiya ai ni daga raka'a ta farko muka yi bye bye ni ba ƙarasa ma raka'a ta farko da ni ba Allah ya gafata mana saboda yadda aka yi ta ji a hakan ma wato suna ta kai ta karatu amma dai ina kyautata zaton tsayuwan farkon nan mun kai awa daya ya za za gangana a shan mutanenmu da yawa ina ina ba a kaiwan labari sai ga mutum ya zauna wajen ya yi baccinsa bayan ya yi baccinsa yana ɗan farkawa ya ji liman ya yi kusan ruku'a sai ya yi maza maza sai ya je alwalarsa akwai ma jajayen nan su kan su suna ganin baccin da ba mai nisa ba su baccin da ba mai nisa ba ma ba za su ga sake alwala ba abin zai ba ku mamaki wato in kai yawo a duniya za ga abubuwan mamaki da yawa eh za ga sun kwanta sun yi sun kwanta rigingine suke kwanciya su dan daga kafan su har gwarti zaka ji amma wani abin mamaki ko taba ki ake yi ne ko menene sanar da su ake yi liman yayi kusa ruku fa shikenan sai ya taki yana taki sai ya shekara fuskarsa sai ya dauki asuwakin sai ya goggoge abin da sai Allahu akbar waɗansu a raka'a ta biyu za su bi liman suna samun ta biyun aka karasa ba liman zai yi sallama ba to su zai su tashi su kawo cikon a gurguje Allah da ya taimake mu kowa da irin imaninsa kowa da irin ƙarfin halinsa to idan aka take raka'a ta biyu tsayuwa ta farko suratul fatiha sai a karanta da suratul nisa'i kaga tsayuwa ta biyu a raka'a ta biyu zai zama suratul ma'ida eh to an samu rakawoyi guda nawa an samu dama rakawoyi guda biyu ne to in ka kwatanta sai ka ga waɗannan rakawoyi guda biyu ruku'u hudu sujada hudu in an ce maka ma awa biyar ko shida eh za a dauka ana yi saboda akan yi sallan ne saboda tsaban addu'a da tsaban yadda aka kaskantar da kai wa Allah sai rana ta bullo kuma haka annabi ya yi sai da rana ta bullo ya sa malamai suka ce rana ta bullo kawai sai ka yi shafi mutane ka kara samu su daman ana tsawaitawa ne domin saboda kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga aka ce babu hadisin da ya ci kyakken bayani dangane da sallar shafewa rana ko na wata kamar wannan hadisi na nana Aisha kamar yadda hadisi na farko da muka karanta shi kuma ya kawo mana bayani a dunkule saboda haka annabi ya yi wannan sallah sai ya sallama wa kad tajallati shams nana Aisha ta ce rana ta fito kul ai dole eh fa kafa ban nasa sai annabi ya kudu ba mutane ya sa malamai suka ce hudu ba yake yi bayan an yi dadda sallah wasu malamai suka ce saboda wannan nasu hudu ba yake yi fahamid Allah wa asna alai ya yi godiya wa Allah ya yabo gare ki sun makala ya ce inna shamsa wal kamara lalle da rana da wata ayata ne min ayatillah ayoyi ne guda biyu manya daga cikin ayoyin Allah la yanhasifani li mauti ahadin ba sa kusufi saboda mutuwan wani wala li hayatihi ko saboda rayuwarsa kun gani anan yace la yan kasifani la yan sa kha'u mai sauki amma can sama la yan kasifani da kai kai kun kenan fa idza ra'aytum zalika annabi yace idan kun ga irin wannan kafewan hasken fad'ullaha ku roke Allah wa kabbiru ku yawaita kabbara wa sallu ku yi sallar nafila wata saddaku ku yi sadaka maganin bala'i domin wannan bala'i ne kun ga abubuwa guda nawa guda hudu annabi ya ambata fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku ko mutum ya hada waɗannan abubuwa duka ko kuma ya dauki guda daya saboda me saboda in ka shiga damuwa karka yadda damuwa ta lalata maka al'amari eh ga addu'a ga kabbara ambaton Allah kenan waye kuma ko ina ka je kai ta ambaton Allah ta yan kira ka majnunu ba eh wani shi yana son ya tayi sai an kira ki zakiru kuma in ka duba za ga zakirun da yawa za ga kansa kunce yake saboda ana yi ba bisa ka'ida ba amma kana da damuwa ka zo ka zauna ka ambaci Allah sau da dama nan ba maka iyaka ban kaga dama ka yi subhanallahi ko Allahu akbar kamar yadda aka ambata wa kabbiru kai ta Allahu akbar Allahu akbar kai sau dubu ko dubu goma ko ma dubu ɗari ne sai dai ka sani gididdigan da kake yi ka lissafa Allah ba ruwansa da lissafi sai dai kai ta yi inda annabi ya ce maka ka lissafa shine za ka lissafa da yatsunka amma inda babu lissafi to ba sai kalin safa ba yasa duk wanda suke yawo da carbi suke yawo da wannan abin dil din nan suna daddannawa suna bata lokacin su ne yasa malamai suke ce riya suke yi in ka samu lokaci kana zu za ka yi subhanallah subhanallah subhanallah ba sai ka lissafa ba in ka sake samun wani lokaci subhanallah subhanallah kai ta dorawa Allah ba zai bata a lissafi ba wannan ita ce ka'ida kawai ko da daddare ka tashi kai ta yi in ba za ka iya karatun Kur'ani ba karanta kai ta Allahu akbar Allahu akbar kai sau barkatai sai ka faɗi damuwanka wannan kenan ko kuma ka tashi kai ta sallah a cikin sallah an kai sujada ka faɗi damuwanka ma Allah fa aminun an yustajaba lakum a lokacin da kuke sujada wato aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih azza wa jalla a lokacin dan adam yana dab da ubangijinsa ya roki abinda yake so ya roka annabi yace fa aminun an yustajaba lakum kun cancance a amsa muku shi yasa wasu suke yawan sujada a sallolin dare domin su roki Allah subhanahu wa ta'ala to balle kuma sadaka eh eh sadaka ita ma da nata amma wannan kaga sai kana da kobo sai kana da hali ba sadakan yi wannan naira goma goma ko ashirin da ake jefawa kullum masallaci ba ka dauki mai kauri ka bayar a ƙarshen wata an zo an biya ka fenshin ɗinka namun fenshin ɗinka dubu talatin da biyar ne ka ce Allah shiga fata malar na ji muryanka yana duru-duru saboda aka ga dubu goma sha biyar a cikin a zakani da Allah a karama kallahu dubu goma sha biyar kaji nawa ne inda yi lafiyayyun kaji ne ai musu wuce kaji uku ba sauran kuma kudin ai Zaman da gangan na buga wannan misali. na'am sun makala sannan sai annabi ya kara da wa'azi ya ce ya ummata muhammad ya ku al'umman annabi muhammad wallahi ma min ahadin agyaru min Allah wallahi babu wani wanda ya fi Allah kishi an yazni abdu a ce bawan Allah ya yi zina saboda baya tsoron Allah Allah yana kishin wannan Allah ya halice ka ya maka ni'imomi iri daban-daban wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'imomi iri daban-daban amma kuma mutum ya je ya saba ma Allah wannan misali ne aka kawo zina ko wani laifi da ya kama da wannan Allah ya halice ka sannan kai haka Allah yana kishin wannan saboda haka idan kai haka ka ɓata ran Allah idan baka tuba baka hadu da Allah zaka sha wuya aw tazniya amatu ko kuma bai wasta ta yi zina wato namiji ya je yi zina ya saba ma Allah ko mace ta je ta yi zina ko namiji ya yi sata ko mace ta yi sata ko namiji ya yi ƙarya ko mace ta yi ƙarya ko namiji ya ci amana ko mace ta ci amana ga sunan laifuka iri daban-daban saboda haka ashe wannan ya gwada annabi hudu ba yayi bayan ya yi hudu ba kuma sai ya tsoratar da mutane su nisanci laifuffuka domin yana daga cikin abin da yake kawo rikicewan tsari sabon Allah eh jarabawa ce daga wajen Allah subhanahu wataala sannan annabi ya ce ya ummata muhammad ya ku al'umman annabi muhammad wallahi ina rantsuwa da Allah law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani da dahiktum qalila da kun yi dariya ɗan kanan kawai kowa sai ka gan shi mm kawai ransa a ce kamar za a yi tashin duniya ne saboda kunce da damuwa ba a san makoma ba ranar tashin alkiyama wala ba kai tun kasira kuma da kun yi kuka mai yawa saboda an jima kaɗan kawai kuka za ku yi an jima kaɗan kuka za ku saboda ka tsoraci Allah a tsoraci Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai hana ka walwalan ka ba duk abin da zaka yi walwala kar ka ketare iyaka sa'annan kuma hasken rana ya kafe ko hasken wata ya kafe wannan fa Allah yana tsoratar da bayinsa ne saboda haka su gyara halayensu ko rashin ruwa ma da yake faruwa za mu karanta nan gaba ai daukewar ruwa domin darasi ne domin mu dauki darasi mu shiga taitayi wa fi lafzin a wani lafazi na musamman fastakmala arba'a raka'atin annabi ya yi ruku'a ɗai-ɗai-ɗai har guda hudu wa arba a sajadatin da kuma ainihin sujada guda nawa guda hudu daman sujada dina riga an saba ruku'un ne dai shine ya zama wani abu da kuma tsawaita tsayuwa da kuma karatun fatihan da za a sake da sura wanda babu sallan da suke da irin wannan eh hadisi na 159 an abi musa al-akari radiyallahu anhu qala كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عبادا فإذا رأيتم منها شيئا فارجعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره shi ma wannan hadisi daga abu musa lashari ne Allah ya kare da shi yana daga cikin manyan sahabbai an ce ya musulunta da ya zo wajen annabi ya musulunta sai ya koma wajen mutanensa ya zauna yana karantar da su da abinda ya dan sani bangaren yemen lokacin da ya tashi dawowa sai ya dawo bayan an yi yakin haibara ana ganin a shekara ta bakwai bayan hijira ya zo da mutane sun kai hamsin min kaumihi su a wancan lokacin aka ce mutane hamsin mutane da yawa ne ko a yanzu mutane hamsin suka jefa maka kuri'a ai sun yi kokari in ka samu hamsin hamsin a koyi na ya kana da jama'a eh balle a wancan lokaci hamsin ai hamsin suna da yawa saboda haka ya zo wajen manzo Allah ke karatu manzo Allah kuma ya sake tura shi ya sake naɗa shi ya tura shi ya aike shi wani waje abu musa lashari Allah ta'ala ya bashi murya eh murya mai daɗi yana karatun Kur'ani. Allah ya bashi murya mai daɗi shine ruwaito wannan hadisi yace kasafati shamsu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rana haskenta ya kafe a zamanin annabi fa qama fadiyan annabi ya tashi a firgice yakra an takuna sa'a annabi yana tsoron kada takin alkiyama ku duba ku gani manzo Allah fa da kansa amma mu yanzu haka yi kusufin shamsi ma abin nan na rana ma ba abin da ya dame mu na wata ma ba abin da ya dame mu mutum yana cikin gida yana ta shirga baccinsa son lokaci ma yana ta kallon satellite ɗinsa eh ba abin da ya dame shi da shi yasa muna da jidali muna da aiki ranar tashin kiyama gaskiya eh akwai aiki hmm maka ne saboda haka mu dai kawai mu yi kokari waɗansu ayyukan da ake rainawa mu yi kokari mu rike ko za su taimake mu ranar tashin alkiyama amma abubuwan shagalarwa da abubuwan rudarwa suna nan da yawa kuma muna son jikinmu da yawa muna son jikinmu da yawa yadda sahabbai suka yi ba za mu iya ba to me kuma na zo mu da za mu zo mu kushe su inda ba mu yaba musu ba tun da abinda suka yi ba za mu iya ba eh inda hannunmu addini zai miƙe to addini zai sha wuya yanzu gashi kowa azi ne da me ai ba mun fi wa'azi a birane yanzu an ce mutane su koma kauyukansu ba za su iya koma kauyukansu su je su su ci gaba da karantarwa ba a ce mutum ya koma kauyensu ya zauna ya ci gaba da karantarwa da yawan mu ba za mu iya ba Allah ya kyauta na'am yaksha an takuna sa'a hatta atal masjida har sai da annabi ya zo masallaci fa qama yayi tsayuwa fa salla ya yi sallah mutane suka bi shi bi atwali kiyamin da tsayuwa mai tsawo wa ruku'in da ruku'u mai tsawo wa sujudin da sujada mai tsawo wanda bai taba yi ba kun ga wannan hadisi ya karfafa wadancan yace ma ra'aituhu yaqaluhu fi salatin qas Abu Musa al-Ashari yace ban taba ganin annabi ya tsawaita a cikin sallah a wata sallah ba kamar yadda ya tsawaita a sallan kusufi bayan ya idar da sallah sun mafala sannan sai ya ce daga cikin abin da ya faɗa inna hazihil ayat lalle waɗannan ayoyi allati yursiluha Allah ta'ala waɗanda Allah yake aikowa la takunu li mauti ahadin wala li hayati baya kasancewa saboda mutuwan wani ko rayuwarsa eh tunda yana ce dan annabi saboda ya mutu ne shi yasa rana ta shafe haskenta annabi ya ce ƙarya ne wani babu wannan walakin Allah sai dai Allah ta'ala yursiluha yana turo ire-iren waɗannan ayoyi ne yukawwifu biha ibada domin ya tsoratar da bayinsa ko abin da mutane suka jawo ko irin wahalan da ake ciki yanzu eh ko irin wahalan da ake ciki yanzu an ce fuel subsidy an yi removal ɗinsa shikenan mai yayi tsada abinci yayi tsada da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan mutane sun yi noma waɗansu sun samu waɗansu ba su samu ba in ka tashi daga azare za ka tafi bauchi hagun da daman ka duk inda za ka duba gona kai za ka gani ka samu jejin Allah na kilomita biyar babu daga bauchi zuwa azare daga azare zuwa bauchi sannan kuma in ka kama hanya daga azare zuwa kano daga kano zuwa azare hagun da dama nan ma ba za ka samu jeji na kilomita biyar ba duk gona kai ne to daga nan zuwa fataskun ko kuma zuwa damaturu ko kuma zuwa maiduguri da wannan ban da ilimi kansa sosai ka gani sanayin ka kama ka nausa nan kake da jigawa ina jin ma jiga ba su da game reserve ko suna da game suna da suna da inda suka yi reserving din sa irin jeji din nan da aji kun gani amma abin da zai baka mamaki ya kamata abincin ya su fito da yawa me yasa bai su fito ba kai ba ganin Allah tabaraka wa ta'ala jaraba jaraban mu yake yi tunda ba wuce shekaru kalilan ba ko kuma masara dubu biyar ne ya zo ya koma dubu bakwai dubu takwas dubu goma ya koma dubu sha biyar har ya je dubu ashirin yanzu yana dubu ashirin da nawa a dubu talatin da wani abu mai hula ko to ka gani wanda yake mai hula yanzu kana jin buhun masara zai koma back ya koma dubu goma an ba yi sa ba har a yi tashin alkiyama sai dai a yi ta tafiya gaba ya sa mutum zai gyara abin da zai gyara ya gyara kuma in ka tafi ba zai hana najeriya garawa ba nun ka mutu najeriya za ta ci gaba tsadan ma zai ci gaba sai dai kawai in allah ta baraka wata ala ya kawo sauki kuma matsalar mu ko an samu sauki ta nan sai ga ta wani waje kuma an samu matsala to ba wai muna ce a yi ta nazari suwaye suka kawo wannan ko menene ba kai ma ka yi kokari ka saita naka waɗancan ka faɗa musu abin da ya kamata su yi ba su yi ba ka kyale su da Allah saboda in ba haka ba za ka shiga damuwa za ka kashe kanka a banza saboda damuwa wallahi ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su Allah sa mu cika da imani saboda haka walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibada fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga irin wannan fafza'u ila zikrillah ko firgita zuwa ga ambaton Allah wa du'a'ihi da addu'a wa istighfarihi da neman gafara to kun ga wannan hadisi shi bai ambaci sallah ba duk da kasancewa bayan annabi yayi sallah ne fa haka yawan ambaton Allah yawan addu'a da kuma yawan istighfari kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizam in mutun ya dage yana addu'a sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake shi sai babu salatil istisqa sallar roƙon ruwa tun da an gama da kusufi shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته